إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga watan Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da 25 ga wata na biyu shekara 2020 muna cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ke sallah aikace wanda nan waza ku ga kurin a wanda nan muke doka kurin a aikace yaya manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi mu ba mu gani ba amma wanda suka ga abin a gabansu su ne suke nakaltarwa suke curowa su baka labari dalla dalla tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama duk abin suka ga yayi wani lokaci a wani abin a wuri daya zai wannan gamin yayi wannan wannan gamin yayi wannan in addu'a ce wannan gamin wanda ya ji labarin ya kanta kaza ya kana shi wanda ya ji labarin kaza ya karanta ya kana shi wanda siffa wani lokaci haka yi wani lokaci haka yi dindin abin da aka samu da yake da alaka da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan babu yake magana siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine gidan kaga ba tare da mun ji ba da yawa suka yi tambaya a gaya musu farallan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah dan wannan bayani kullum muna bayani magana da farallan sallah sunna da mustahabbi wani aiki ne na dalla-dalla bayan an doki ibada ko ilimi ya zamna amma wani kakka ɗoka wani abu ne wani manzan Allah ne ya zamna ko sabai suka zama suka ce muku wannan farilla ne wannan sunna wannan mustahabbi wannan ba sahabbai suka yi ba a wannan malamai wajen tantance ayyuka na sallah ya su diba ƙarhin ibadar ƙarhin wannan aiki in ma su ce rukuni ne in ba shi ba wannan abun ko su ce wajibi ne an aka bari za a gyara shi da kaza misali ba da ko kabili ko su ce sallama ta ɓaci duk wannan suna diba ƙarhin abin ina manzala ya mu'amala da wannan al'amura ta nan haice farilla ko su ce sunna shi za ka iya samu a wani littafi an ce farilla sallah kaza a wani wuri an saba haka a wani wuri abin da aka kawo a layin farilla a nuri a kashe Allah mustahabi ma ko lan sunna na kenan wannan magana rarrabewa farilla sunna mustahabi wannan ilimi ya sha an zamana ne ayin dalla dalla amma abin da ake babba abin da ake nema gare ka abin da muke karanta yanzu kurin ka san dai ga yanda manzon da Allah ya aiko ya wannan ibada ta sallah wannan shine babban matakin farko kuma na ƙarin ilimi ga bambance wannan kaza wannan ga shi ba ƙarin ilimi ne kuma ci gaba amma kakka ɗauka wani abu ne wani dole sai ka rarrabe ko kowa sallar shi bata yi kamar su wani suke cewa wanda ya sallah aka tambaye shi me ya farilla me ya sunna me ya musabi sani ba bai sallah wannan magana ba haka bace sai dai abin da ake cewa idan haka kullum yake sallar da ya ga dama amma idan ya dauki siffar sallah daga malami hatta shi cikin da gaba tana mai kaidi ne an ce illa an kaza wata wasafa an alimin aw kama qal sai in ka dauko siffar sallah taka daga wani malami kenan hanya ce mafi sauki dauko ibadar kowace ce arwallace sallace menene in ka dauko wani wanda ya iya ya karantar da kai ga ta aikace amaliyar shin harkon matakin harko mai nema ya san ibadar Allah kyakkyawa ka ɗauko siffarta daga wani wanda ya san abin saboda a yau idan ka ce mutum sai ya san wani abin zai sallah to wani sallah bai tamma wani kuma kayan ya sallah zai jima bai ba amma ɗauko sallah a aikace za ta yi sauƙi ga mutum ko da jahili ne iya gani dai iya ga abin da ake yi ya yi mai sauƙi kuma ka samu ibada kyakkyawa cikin lokaci gajere daga siffar ta aikace ya komi sauƙi to yanzu ƙarshen karatunmu mun yi bayani mun tabbatar da zai magana ɗora dama kan hagun a kan ƙirji sunna ne kuma sunna ce ba ta manzanmu kaɗai ba ce dukkan annabawan Allah da Allah ya yi ko sallarsu ɗora dama ce a kan hagun za mu yi darasi yau na 27 za kuma lafiyar darasi na 27 cikin littafin bulugha mara kenan wannan shi ne karatunmu na ƙarshe kenan mun daddale akan ɗora dama kan hagu kuma a inda aka yi ijima'i ba ka itifaki kowa ya yarda babu saɓanin magabata ɗora dama akan hagun a tsayuwa ta farko ta bayan tashi ko bayan kabara ta harma ko tsayuwa ta bayan ki tsayuwa ta an yi tsaye ko bayan kabara ta harma ko duka wurin tsayuwa ta sallah inda yake da sa'ani ko aka yi rigima amma a wajen yan baya shine rike dama kan hagun a bayan ruku'i shi muka yana bayanin cewa mun yi khulasa kin magana ba mai kama nasi karara diyan da yake kan abun cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ga inda manzan salama bayan ruku'i ya ɗora dama kan kun ba kama shi masu ganin ma ana yi wata fa'inta ce ta cewa idan yana tsaye iya ɗora dama kan hagun ya ce ai wannan ma tsayewa ce kaje da aka samu abun da dai wasu dalilai amma kamar albani rahimahullah ke cewa babu wata ibada mahi yawan zawwa a aikace inda manzan aka kawo labarin kamar sallah amma shi abin mamaki diyan da labarai suka zo da sallah ko ruwaya mai rauni ba a samu ba inda wani sahabi ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora dama akan hagun bayan ya taso daga ku babu amma akwai ruwaya bayan ya kabara ta harama ya dora dama akan hagu shi yasa shi ya tsaya kan cewa kurin dora dama kan hagun bayan ruku'i shi ce ma bid'a ce Allah ga hauta mishi shi kuma bin baz ya tsaya akan cewa ana iya yi sunna ce shine bayanin muka sati da gabata da yawa suka doki mas'alar su dangana tsakanin albani da bin baz magana ba cewa shi albani ya rike maganar jamhur kamar muka bayani cikin tawdil ahkam shirin bulugh maram na Abdullah cewa magana ce ta jamhur akan ɗaura dama kan hagun ana yin shi ne a tsayuwa ta sallah ba bayan rukuyi ba a bayan rukuyi akwai maganganu da aka samu ko fa'inta kan mas'alar a cikin magabata suka wuce babu malami guda wanda ya maganan ma a yi ko ka a yi illa amr bin hanbal amr bin hanbal shi ne aka samu maganar ma a wurin shi shi me matsayin ɗora dama kan hagun a bayan rukuyi shi kuma ya ce a nan mutum in yayi ba laifi ba ne amma shi ma ba ta manzo Allah yayi ba ko kuwa ayi a shaye ba lahi bane kaje magana kenan shi ne sharba nake ta kenan akan haka kuwa kenan tunda babu nasi wani manzo Allah ya ce ayi kenan wani abu ne wanda shi ya ga ta wannan ta fa'inta ba akan wani abu na ibada da iyayewa Allahu a'lam Allah gafarta musu gaba daya sai karatun mu sabo shine kamar haka muna da baban sifar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam وعن عبادة بن سامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن سنة زمنا مغانا كان صلى an yi duka kabbara ta harama an yi addu'a bude sallah duka da ake daga hannu komi an an tsaya an fara sallah yanzu me bayan duka wannan bayan fatiha mun je kai mun ji duwa istifta mun ji ta'awuzi ko da yanzu karatun da za a fara shine maganar fatiha shine wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo daga ubatul samit shi ba ta bin sami take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ba fatiha da ce wal qur'ani dan tushen qur'ani duka abin da yake cikin ta iya ba duka ma'ana ta abin da qur'ani ya zo da shi ko aka da cikin tafsiranta kenan ummul qur'an babu sallah ga wanda ba shi da ita wannan ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo kenan wannan jigon magana za mu rike babu sallah ga wanda ba shi da fatiha amma idan mu koma baya kaɗan za mu ga wannan ga wanda yake musulmi ne da kullum ko damar koyan abin ko ko ya iya mun karanta baya wanda bai iya komi na alkur'ani ba zai ma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar akan masallaci ka hanya koya kuma abin da iya dai karanta amma nan kai kana da daman lokacin koyo ka iya to babu sallah ga wanda bashi da fatiha wannan ruwaya bukhari muslim sun zo da ita yace wa fi ruwayat ibn hibban wa daruqutni wata ruwaya wa ibn hibban ya zo da ita haka imam daruqutni abin da yake ruwaya ita kuma manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلى بتيبا بتسلات با ودى بأكرن تبا مبود قرآن إذا كانت سورة هرقوة القرآن باب صلى كصلى بتيبا don wancan magana la salata a wace babu ladan ne kaza a wannan iya kara kama hudu a yinin ba ta yi ba ne bai ta yi ba sallar wanda ce wancan nasarar da kamala ce ba su ba kawai da aka ce lami liman la amana ta lahu babu imani gwada bai da amana a gaba ce kahuri ne amma babu cikakken imani an ce baka wani baka kahuri ne amma baka cikakken imani don laki ana tana kore kamala wani ta kore inganci to wani ta kore inganci ce mana sallar kun ba ta yi ba to yanzu mun ji dai babu sallah sai da fatar kitab وفي أخرى أو رواية تا إمام أحمد دا أبو داود دا ترمزي دا ابن حبان كانكم نفذنا أبن دا كتوا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يتي نعم دي وكان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallah da sahabbai sai ya ji wani iya koyon shi inda yake bayyanawa ne shine bayan sallah sai ka ce musu la'allakum taqra'una khalfa imamikum iya kuna sallah bayan limamin ku kuna sallah bayan limamin ku kunna na'am ka ce eh muna yi yarsu wata race hadda muna yi kana hudi muna hudi ne ya ce la tafa'alu kakku ƙara yi kakku rika yi kuna karatu a bayan limamin la'allakum taqra'una khalfan kuna karatu a bayan limamin ku kenan ma'ana karatu ya kasu suna karatu suka ce eh muna yi yace la tafa'alu kakku rika yi illa bi fatihatil kitab sai fatihatil kitab kenan fatiha alhamdulillah ita kadai za ku yi ya ce innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta ba fatiha kaga a wannan maganganu kenan mutum daya ba shi da sallah idan babu fatiha ta kitab haka nan mamuma ba su da sallah an ba fatiha ta kitab wannan shine jigon maganganu da su ma suka zo irin wannan sun sabani tsakanin malamai kan maganar karatun mamu a balibu shi sa na ɗauko masalatin nabi na albani da ya yi tun da kawo zuwa harama ya yi kula sakin maganar asalin masa'alar inda ta taso don shi kaman babin da ya cikin siffar sallar shi sai babe na nasakul qira nasakul qira'at ura al-imam fil jahiliya yace shahi kenda anayi shaye karatu a bayan liman inda yake bayyanawa bayan ya kawo bayanu bayanai sai yake cewa wa kana kan ajazin lil mutamin an yaqra'u biha wara al imam fi salat al jahriya haythu kana fi salat al fajr fa qara'a fa thaqulat alayhi al qira'a falamma faraga qala asalin wannan hadis da muka zai kai wa tushen dalilin magana hadis da muka karanta na karshe yace harko annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta wa mamu su yi karatu a bayan liman inda yake bayyana wa ma wani abin a ina ne wa kana ya ce wataran iya sallar asuba iya sallar asuba wani ruwaya man bukari ya kata cikin jizu da kira haka abu dawud haka imam ahmad ta mizi ma tabbatar da ruwa haka dar kotun ya ce hadisi nasa ya ce sai iya sallar asuba sai karatu ya mai yauni kenan kama ana ana wani hulɗa ke amma abin shan wani hulɗa da wani iyaye karatu a bayan shi wani abin karatun sai mai yauni hirjan kadin shi shine lokacin da ya kare ne kenan ga dalilin wuce ruwa da makaranta ga dalilin da annabi wani magana karatu aka yi a bayan shi abin har karatun nashi ya rikici yayi wani shine da ya kare sallah sai ke ce musu la'allakum taqra'una khalfa imamikum ina kuna karatu a bayan limamin ku ko qulna na'am haddan ya rasulullah muka ce eh muna yi mai haddan kaman kana hadu kana hadu muna bin banka iya hodi in ya kare kadai su kama iya hodi suna hodi haka suke iya hodi suna hodi haddan shine kai daga hodi su hodi kai gaba sun kawo sai ya ce musu la tafa'alu kakku haka illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab sai inda dayan ku zai karanta fatihatil kitab kana alhamdu yace domin fa innahu la salata liman lam yaqra biha babu salla ga wanda bai karanta alhamdu ba wannan shine asalin maganar mamu zai karanta fatiha ko da bayan iya lima wannan mace wanda suka rike su har yau suke kana kana sai Allah albani ka maka gaji gon inda abin yau kana masu kawo madogara ba fati babu salla ko mamu sai ya karanta alhamdu wannan shine asalin abun wannan abin haka yake farko ce sun manawa alƙirat kulliya fil jahiliya daga baya annabi sai hana sahabbai karatu inda yake bayyanawa gaba ɗaya ma yayi ce yayi wa kana yace wa zalika hina man min salatil jahr fi bil qira'a wannan kuma shi ma yayi wa kana a wata sallah da ya bayyana karatu a wata ruwa yace ita ma sallah asuba ce zata sube ce ita ma aka sake hakakin iya karatu wani iya karatu da kiran kanin shi a nan da ya kare kiran karo na biyu sai gama maganar nasahu shahewa da haka ne amma me ya kawo shahewa karo na biyu da aka yi haka sai da ya kare faƙal hal ƙara ma'i minkum ahadun anifa faƙal rajul na'am ana ya rasulallah faƙal faƙal إني أقول ما لي أنازع يتوانا رواية إمام مالك يا رودوتا حق إمام محمد حق إمام البخاري تنزل كلا حق أبو داود حق أحمد تازون رواية فتتجان ورانا yace da haka ta wakana yace musu shin wani yayi karatu tare da ni dazu ina cikin sallah sai wani mutum cikin sabai ce ni ne ya rasulullah sallallahu kuma zana ce inni a ƙulu mali unazu me yasa ina hodi wani iya shiga min karatu kamar iya jayi muna jayayya da shi a nan ƙala abu huraira yiwa labara wannan abin da yau kan abu huraira ce fantahan nasu an alƙira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jara fi sallallahu alaihi wasallam hina sami'u zalik من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر في الإمام كاجي أبو هريرة daga nan فانتهى الناس سوى الناس suke ba annabi sahabbai ko daga shi suka kai karshen karatu tare da manzon sallallahu alaihi inda manzon Allah ke bayyana karatu daga nan aka tsira tunda suka shaka manzon Allah ya wani magana daga nan yace amma wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma jafi amma suna karatu a boye inda bai bayyana karatu kada wurin asir cewa anan ne ake karatu bayan liman wannan shine an yi dama amma ga abin da ya kawo daga baya in ji abu huraira yace وجعل الإنسات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به kuma sai aka sanya ko wajen isat ya sanya ko aka sanya shuraren karatun liman shine cikakken koyinka da liman dan ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu an sanya liman dan ayi koyi da shi manzo Allah ta sanya wannan ruwaya Abu Dawud ibn Abi Shayba Abu Dawud Imam Muslim haka abu a wannan duk ta zo na ruwa ita ma ta fatatta ya ce an sanya liman dan a yi koyi da shi don haka ya ce musu fa'iza kabbara fa kabiru in liman ya kabbara ku yi kabbara ya ce wa'iza kara fa an situ in yi karatu ku yi shuru mai saura wannan shi ne jigon magana rigimar karatu bayan liman inda yake bayyana to kare kenan nan su masu ganin cewa dole ko kana bani dole kai karatu wancan ce madogarar su kurin albani bai in kare ba ya yi yawa kana amma daga bayawa idan muka ajiye wannan maganganu na wannan na harko na biyu sai ba kowa nassin qur'ani Allah mai girma da buwa yana cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta an ana karatu na alkur'ani ku yi shuru ku ba da kunnu ba magana ku ba da kunne don a ji kanku kaga wannan aya ta yi umarni na shuraren ƙur'ani duk da akwai maganu nan wanda duk an tabbatar wuri biyu bai halitta dole ka shurara a cikin hudu ba da sallah amma haka mutum iya karatu wani akwai maganganu magabata masu cewa ayar ba tana nihi ba ne ba kurin muna zama hiran ka zo ka har kira ka mai shiru yana ka cikin zabi cikin cikin akwai asibin malik cikin na magabata wani tana hira wani yana karatu sai wani ce kai kai duk yana karatu su suke yadda shi sai ma ya mutsa musu ce kai wannan ayar ba wurin ta ba wurin ta bane wannan ayar ba haka ayar take ne ba wannan a hudu ba ne ko sallah muna hiran ka zo ka har kira ka mai shiru wannan magana ce daban ta kaji kira'a mutum ya sa iyaku iyawa kai da shi ka shan iyawa ga shagon ga shagon shi ya yasa kira'a a shagon shi kuma kun kun kun hira dole kun shiru a shagon ka balle a kasuwa ko an sa a radio kun haƙi ali kiran kiran kiran baka saka kiran baka kasuwa kenan eh ya ce kiran babu kasuwa babu ce kasuwa ba ciniki kenan kana sa kira'a a shago kiran babu ciniki kun yi mushura a radio ne ka da hira mu ka da ciniki mu kaga baka bane ba to da mun tun magabata da mai magana tun da mun an yi magana an kare ba ana nemi haka kurin ka zo ka kira ka ce wani ina so ina shirwa da samun lada amma ce wajibi na shirware ka ka kawar kira ka wani mutum ba ta shayi ba in na so in shirwara amma ba dole amma a sallah da hudu ba wani lazim ka shirwara kenan akan haka kaga da nassun qur'ani ya ce in ana karatun qur'ani ku yi shuru ko ba da kunnuwa dan a jikanku kaga nan ba magana in yi karatu a bayan lima sai an kace wani aya bagana to ba aya wannan kuma ga hadisin Imam Muslim ya roto haka Abu Awan haka Abu Dawud shi hadisin Abu Dawud manzo ke cewa innama ju'ila al-imam li yutamma an sanya liman dan ayi koyi da shi yace fa iza kabbara fakabbiru in ya kabbara ku kabbara ko da kara yace fa ansitu ku yi shuru in wannan dala akwai damar karatu bayan liman ya bayyanawa gaskiya magana zahirin abu la kula an Allah gawata mun malamai magabata wannan bayan wani hujjoji albani ba da kuma suna ƙara raddi gare su ga masu sahihan karanta ai baka tana ce babu sallah ga bakin fatiha sai ga ruwaya wanda imam malik ya tabbatar da ita haka ibn taymiyyah rahimahullah da dai sa albani tabbatar ingancin ruwaya manzon sallallahu yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imami lahu qira'a duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne ban kare ba kace ba da fatiha ina fatiha in ni ce ba dama gardama to zan tambaye in kace in kace ba sallah sai ka zo kai mai wani aqida sai ka samu liman a ruku'i yaya wannan ruku'in da ka samu liman kenan baka wannan raka'a kenan ko eh kenan baka wannan raka'a tunda kai baka fatiha sai ce a to bisa da kace kai shi ya ce nan kowa ya ce akwai sallah bisa da kace kuma can ba sallah yanzu ɗaya ne sai ina da liman liman ya sa ban yi ta ba ya rukuyi kuma sai ya rukuyi wannan shi ne ma hujjoji masu ƙarfin gaske kan cewa wanda yake ba liman kuɗa kai shurare ne ga ƙur'ani ga sunna kuma ta wuce da kimar su ce kawo an yi da an daga bayan masa nan akwai alajikan bimba haka su usaimin su a kira su yi an yi na ji wani wanda sun usaimin iya magana cewa karatu sai ce ta gata mana me za ka ce ga ayar ƙur'ani maganar shuru ana karatu bai fatiya to ya za ka ce idan hiv shi abin da ke cewa inda liman aka saka kuma suka fata ta wala dali amin ya dan shuru ko sai ce za ka yi fatiya a inda yake yin shuru ya to ga ta mala ai wannan shurukin da liman nake bat ima fatiya ya za ka yi ta za ka karatu ko da ya karatu sai kun dole ka karatu ko ala kulli hal ko da ya karantawa kaga wannan ka yi karatu liman ya karatu gaskiya saba manzo irin kwayin sunna iyaye ka kana yi kaga wannan kuma amma maki shi ma da zama wallahi hatta sun tabbatar da akwai ruwaya masu cewa idan manzo sallallahu idan idan ya kare karatu iya shuru in ya kare fatiha sakata sakata wannan haka mana iya shuru wannan ruwaya cewa liman in ya kare fatiha ya shuru a nan suka cewa nan dan ɗan baya su karanta fatiha wannan shurukin na ɗaya ba ta baka dama kai kaddara liman ke mai aqida ne ja to ina ka samu ta kaddara mutum sun dana aqida sai ya muku shuru da yawa hakun ta fatiha sai ta maka ina ka samu ta bangaren ruwaya abin da ya inganta sun suka suna abi dawuda ka duka ruwayoyin amma babu ruwa ɗaya mai inganci ta kawo shuru bayan fatiha kai bayan fatiha shuru ta inganta iya saka guna hatan ba da qira'ata kulliha iya lanab iya shuru inda ke shuru kin shi ma ke guna hatan ilkadan ba dogo ilkadan shi ba na kenta bayan karatu gaba da bayan karatu gaba da ka hanyar ya rukui yake dan shuru ko shi ma shuru kin ilkadan ci hatta shi hatta bin ba ya imani ce wannan ruwaya ta ka shuru bata inganci yadda wani bata inganci ruwaya wa za a shuru kin to in ka bata inganci to za a yi ta shi zai kira shi kun dole hankalin fatiha kuma gaskiyar magana zahirin abin da gaske hujjojin da albani ramuna da ya kawo sana hujjoji gata masu ƙarfin gaske in dai kana tare da liman ibadarka ka shurari karatun liman wani iya cikin bayan da muku satin da ya gabata irin yaɗo wannan aƙida ko wani mazhaba ganin irin su usaimi su bin ba da rahimahu wallah Allah ya tsaka musu da tattafan sun yaɗu wajen ɗaliban ilimi da 'yan bariki da ɗaya za mu ci ɗan boko da duk almajirai ganin abu ne mai sauƙi gashi ana baka kyauta kyauta ake raba su duk aƙidar mun bada ko sai mun kyauta za raba ta kenan da suke da na ɗan nafa wasu sai ga abin yayi yaɗu kenan yayi yawa a wajen mutane dan abin a hannun kowa gashi a ƙashi nan shi kuma mazakin sa albani duk da abin mamaki wannan hatta a malikiya a malikiya ma haka take malikiya bace ba in ta bi kyauta ne kuma shi ka bin taimiya shi ma kan haka ke suna bin taimiya kan ba magana karatu ba liman karatun liman ya dauke maka shine shine ibadarka kenan shi yasa zaka shi kuma da mun tana kan muka satin da gabata da wuyar ne ban gani ba ka ga littayin albani daya ko na kama ruwa a ta kyauta ba kusan sai kenan rawun ba ko in ba mai karatu kuma sai da tauriya kansa ba shi yana da wata ra'ayi ga kamar arin jaye shi ne a ganin wancan masu wata ra'ayin malamai yan wanshi suna da nasu ko ina akwai shi amma rashin bai samu haika wanda yake zai sayi littafi biyu ba karanta sai ga abun yayi yawa kai irin wani wuraren da ke nan kai ji asalin jigon maganar karatu bayan liman gaskiyar magana in kurin kana bayan liman iya karatu ibadarka kamar da Allah baka umarni ka shura da kai shuru ga nasan sunna hadisi muslim annabi ya ce liman ya karatu ku shuru nake ba albat annabi ta hirawa nace karara in ya gaji kun kushuru ka shuru a rakon dala maka rahama Allah gafata ma da mai wannan shine a takaice magana mas'ala kan wadda muka harkatun a yau kenan mas'alar karanta fatiha wajibi ne ga wanda zai iya karantawa wanda musulmi ne da kullum wajibi akan fatiha kana mamu dole karanta in da yake asar cewa za karanta baka bari kuma rashin karantawa bai doke bai bata masa Allah gaskiya magana wani kai bayani amma kai na liman kai da ko liman nan dole a karanta yanzu mun kare wannan masalar Fatiha sai wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه أنس بن مالك nama kwaje nama kwaje nama wurin rigima wurin sabani kwarai yace Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suna bude sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin nan ne su kada magana kiran ba a ce ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kiran kun iya da alhamdulillahi rabbil alamin kada ba ce bismillahir rahmanir rahim ba ita kun iya da alhamdulillahi rabbil alamin wannan fikihun kenan bai bismillah iya farawa da alhamdulillah rabbil alamin duk da nan na imam khattabi da malamai ke cewa ai wannan yake cewa eh ana ma fatiha sunan mi me sunan fatiha suka sunanta akwai sunan da akwai sunan da alhamdulillah rabbil alamin ana ma fatiha wannan sunan alhamdulillah rabbil alamin kenan ba iya ma magana bane mutane da kira sa'a a iya bude sallar shi da alhamdulillah bai dan iya sai sai idan yace sallar shi ya bude alhamdulillah bai alimina ana ba anan babu bismillah ana ko bai kun ya baka labari da annabi ya bude sallah fara sallar shi ya fara da alhamdulillah bai alamin anan bai doke magana bismillah a wannan magana kenan to imam al-khattabi asalin rigima wata shahara cikin mutane da asali lokacin da cikin limaman wani iya bayyana karatu iya yi shuru doguwa mun yi tambaya lokacin farkon abun tahiya me yasa yake yin shuru a bayan fatiha doguwa sai kawo can ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shuru ne a bayan fatiha sabai suka tambayar sallallahu me yasa kake yin shuru bayan fatiha yace ina yi ne dan ma mu su karanta fatiha wannan ne ya ga mun kuma na yarda to amma abin mamaki ya gaya mu haka sai ina kan tamamul minna sai na ga maganar albani rahimahullah ta ce wa bida ce bida abin sai dan kama kaina ya za albani ce kuma abin nan bayan manzo Allah ya shiru kaza kaza kaza wannan sai ta kai ne na koma can tushen maganar yaya aka yi haka sai na je shi wanda ya gaya mu maganar na ce ka ce mu kaza na ba da fatawa a maganarka amma ni ga abin da gani ba ina ne ka samu wannan magana sai ɗauko mun littafin sallu salam inda yake maganar ina ga maganar ruwayar wacce ta maka labari ta abu dawud ta iyayen shuru bayan kiratar fatiha na ba ta inganta ba ko kadara ta inganta da ya kawo ruwayar sai imam khattabi shi ne yake cewa ara ina tsammani manzo Allah yana shiru don a karanta Fatiha shi malamin ne ba tayo ne ba tadi bane ba malamai ne yan baya shi ne ya fikirin cewa ina ga nan shiru da manzo Allah yake ban Fatiha iyaye ne don a karanta Fatiha kashi kuma cewa manzo Allah ne ya bada wani fatawa haka matsala kenan to kana kai mishi maganar na daidai bata inganta ba waccan shiru bayan Fatiha shiru ne tabbata bayan karatu ne gaba daya ko shi kuma da kadanci kamar yarda ce da mutum baka fatawa kuma ka aidata to wannan kasar rigima ke to gaskiya magana wancan magana a ba annabi ne ba wani malami ne yace annabi yana shuru bayan fatiha dan a karanta fatiha to annabi annabi babu magana babu hadisin ta ba inda annabi magana babu babu ruwa da manzara yawan magana babu ta sam ko ma mai raunin babu ko ma mai raunin babu wani magana magana malamin ce kuma ya gina ta kan wata ruwa mara inganci wallahu a'lam yanzu dai nan ruwa ta annabi malik amma mu labari manzana sallallahu alaihi abubakar umar suna fara sallarsa da alhamdulillah rabbil alamin muna yi dokan a ce nan ba bismillah ruwatar bukhari ya kawo musulun ya kawo don shi ne jugon magana za da musulun a ruwayar musulun nan ruwa da makawo ta da abubakar annabi sallallahu alaihi abubakar umar suna buɗe sallah alhamdulillah rabbil alamin wannan ruwa bukhari ya kawo musulun ya kawo to amma ruwayar musulun shi ma musulun ya yi wani ƙari bayan wannan wanda zai baka fasar abin sai ya ce yayi la tukrun bismillahir rahmanir rahim bis an bis ce bismillahir rahmanir rahim kenan ana bude da alhamdulillahi rabbil alamin yace ba sa ambata bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ba sa bismillah a farkon karatu ko a ƙarshen karatu kaji rigima ba bismillah kenan wa fi riwayat al-ahmad hafiz bin hajar so ce gaba magana gaba da shi ma fikin sai gaba duka magana gaba da kuma maka wala sakin magana sai riwayat ahmad da nasa'i da imam ibn khuzaimah maimakon la zkuruna sai ta yi la jahru ta la jahruna la jahruna bi bismillahir rahmanir la jahruna bi bismillahir rahmanir ba sa bayyana da bismillahir rahmanir to idan aka ce ba sa bayyanawa mu kenan kenan akwai ta akwai amma sai da mun ƙara mu dogara ƙara mu san magana dai shaka abun ayili can an ce ambace ta bane ko shi muke mai jahudi ba shi mun san labarin biji ba ba ba ambatanta ana bude da hannu ana bude da ana bude da hannu larabbul alamin nan yace maka ba sa ambatanta nan yace maka ba sa bayyanawa kira ta ba a bayyanawa akwai doka ana asirtawa amma ana neman dalili amma a zahirin maganar ta ce ba a bayyanawa kenan akwai ta aboye kasa malamai ya sake bin diddigin magana yanzu ya kama maka wata ruwaya ta wannan mas'ala sai ce ya maka wa fi ukhra a wata ruwaya wanda a cikin wannan wadda ta gabata bisa bayyanawa akwai imam ahmad akwai imam nasai akwai ibn kuzaima sai ce a wata ruwaya ta ibn kuzaima kin sai ce kanu yusirruna kaji suna yin ta aboye kai mata a can da ake bisa an matanta wajen ka hakon kasu ne bisa an ce bismillah ma na shi ba aji amma ana yin ta a boye kuma a fara kasu da alhamdulillah rabbil alamin shine kun kuce wannan kuce ta inganta illa ganin ingancin wannan wa kuce ta kuce ta inganta kuce ta ba da kuce ta inganta to ganin ingancin ruwaya gaba daya kenan a samu me madogara mahuta kan magana kenan da aka ce ba su ambata ba suna bisa ambatanta suna bisa bayyanawa ga bayani da zuwa ƙarshe kenan abin ne ake a ɓoye za mu ƙara kan haka a gaban insha Allah yanzu a nan bayan shi hafiz bin hajar ya ka duka wani maganganu sai cewa ala hada akan wannan ya ishara ga mi magana hudu bisa ambatan ma'ana suna bude kasuwar alhamdulillah rabbil alamin ba sa bata musulmi na ramana ne suna bai da musulmi na ramana ne suna asircewa ita ce karshe ko suna asircewa ita ce magana karshe sai ce wa ala hadha akan wannan maganar kenan asircewa asirce bismillah ba kore ta ba yuhmalu nafi fi firat muslim shine za a doki korewa da imam muslim ya kawo ba sa ambatanta ke ba san ba zai yi ba ba sa yin ta ne a bayani shine maganar khilafa liman Allah sabanin mai kawo illar ruwayal cewa bata inganta ba ita ruwayal ta magana ba su ambatanta a bayyanawa ce ba amma ruwaya tabbas cewa akwai bismillah amma a boye wannan shine am ida kayan idan kula ta magana kai yanzu har zai muna magana kan bismillah muna kan bismillah a harkon karatun fatiha mun san dai fatiha rukuni ce in babu ita babu sallah to yanzu a wajen bismillah wannan wajen karanta fatiha ce muke magana dole maganganu yanzu a wannan ruwayoyin mun sami dai maganar akwai bismillah amma a boye to wai wannan boye wanda kike so ka maka kakka ce kuma kaman abu ne lazim sai ka wata ruwaya yake cewa يتي وعن نعيم المجمر قال يتي صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين يتي وأنا المجمل yace na salla bayan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala he naji ya karanta bismillahir rahmanir rahim kuma ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan yaji da ya kai wala dhalit amin yace wa yaqulu kullama sajad wa idha qama min al-julus Allahu akbar ثم يقول إذا سلم kuma iya faɗi lokacin da ya sallah ya ƙare wannan wata sallata abu hurara ya ko ya sallah a cikin sallar da ya akwai bismillah da ya kare sai yake ce musu wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi inni la ashbahakum salatan bi rasul sallallahu alaihi wasallam nace na rantse da wanda raina ke hannun shi yake ce ma bakan zaman shi nayi kowa cikin ku kwatan sallam da manzo Allah da manzo Allah ke manzo Allah irin sallam manzo Allah nayi kowa kwatan sallam da manzo Allah sallah na Allah kenan shi ya kowa sallam sallam da annabi sallah cikin su to shi kuma sallar da akwai bismillah wajen farkon karatu wannan me yake so kawo kenan shi inda bai ji ba ya yi wannan maganganu duk da albanin wallah ka maganar abu huraira maganganu da yawa na sahabbai sun hirin jayar ɓoye bismillah yinta ya yi ne don ya tabbatar akwai ta ba sai ba cewa annabi ya bayyana ta bane ba ya tabbata akwai ta bayan wannan ruwaya مكان حديث نقبا شنام إذا إن شاء الله كم كان حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها راه الدار قطني وصوب وقفه أبو هريرة كتوى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'atum fatiha in za ku karanta fatiha fa qara'u bismillahir rahmanir rahim ku karanta bismillahir rahmanir rahim me dalili sai fa inna ihda ayati ɗaya ce cikin ayoyi bakwai na fatiha sai zan ka bude qur'ani wani musaf dan madina an ga dauko fatiha aka sa bismillahir rahmanir rahim kan sa aya daya aya ɗaya cikin fatiha kenan ka rage kenan ka rage fatiha wannan shine madogara babba ta cewa kenan ala kulli hal akwai ba a raba fatiha da bismillah dan manzo Allah ce in za ku karanta ta ku karanta bismillah kuma muka karin bayani ce bismillah ɗaya ce cikin ayoyin fatiha amma sauran surori ana ya zo a sunna tsarin ku ana ana bismillah wajen bude su amma ba ta ɗaya daga cikin aya in ba su ta namal ba anan akwai sunna take da matsayin aya amma sauran surori tana matsayin da wani karatu ne ba ta cikin layan aya surar tana matsayin aya a namal da cikin cikin ummul kitab kuma cikin fafatar kitab cikin alhamdu wannan shine yanzu abinda yake so ya tabbatar da kurin kiran da bismillah akwai ta amma abin da yi kulasa kin magana albanin mun laga magana cewa abin da yi yanda za a samu muwaka duka ruwayoyin ba wani cin karo ba rikima kalgima da kowa kuma ko in ka zo karatun sallah idan kai kabbara ta harama Allahu akbar addu'a bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka sumuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk daga cikin gajera ko da wani abin ana sa boye a'udhu billahi samina alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim da wani abu zake sai ka daga karatu da alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sai ka bayyana kidan wannan duka tun daga farko sai ka yi sa asirce an ka daga ka daga da alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan baka da giwa da kowane bangare kuma ka tabbatar da sunna ba baka baka ba matsala ko daya wannan yayi hanya mai sauki a wajen aikin sallah yin wannan duka da du'a istifta yin ta'awuzi yin bismillah a yi a boye wurin bayyanawa a daga karatu da alhamdulillah rabbil alamin na shine abinda yake na ta albarin cikin sabbar sallah abinda ya ka bayani kenan wallahi a'lam yanzu dai kenan yanzu kenan a yau mu masala biyu ko masalar fatiha rukuni ce a sallah ga liman ga misalla shi daya amma mamu iyaye wajen bayyanawa bayyayin fatiha ibada shi nasin qur'ani da sunna zai shurari liman shine ibada shi bai kwaikwayon liman zai shurara kamar Allah ce shurara annabi ya ce ka shurara ana karatu wannan su ne madogara ta fatiha akwai ta kuma mun misala ta biyu wannan fatiha tana buƙatar karanta bismillahir rahmanir rahim a farkon karanta fatiha yanzu sai a magana ta gaba yace wa anhu eh wa anhu wata ruwaya daga Abu Hurairah wannan ruwaya albani sai ta tabbata wannan ruwa ta karshe mawqufin ta ya inganta haka marfu'in ta da kuma ta ta ga ta wa sabab waqafu Muhammad Darqutni ya ce hadisin mawqufi ne albani ce hatta marfu'in ya tabbata kenan ya tabbata Abu Hurairah ya tabbata daga zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa an hutarwa ta abu hurairar radiyallahu anhu ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qira'ati ummul qur'an rafa'a sautahu wa qala amin amin رواه الدار القطني وحسنه والحاكم وصححه وانا روايه zarar kotu ne haka imam hakim da hadisin tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza faraga kana manzo ya kasance ya labari ne manzo Allah sallallahu ya kasance iza faraga min qira'ati ummul qur'ani in ya kare karatun ummul qur'ani kiran fatiha wala dallin yace amin magana kenan to nan iya daga murya da amin kowa ya ji kuma ruwa ce ingantatta ya ce wale abi dawud wa tirmizi min zuwa'il ibn hujjar kuma na hawa wannan wata abu huraira da dara kudin ya kawo hakim ya kawo ya inganta ruwa kai abu dawud ma ka ruwa ya kawo tirmizi irin wannan ruwa da makaranta amma a can maimakon abu huraira daga wa ibn hujjar wannan sabon shi ma ka magana to wannan kun san dai mu ya shahara cewa liman baya yin amin bai bayyana da amin a malakiya haka ne duk da wannan littafin ina kan masalku dilala da mamaliki ne wanda ya ma risala sharhi kwarai yayi bayanai kan raddi duk da mamaliki ne amma gaskiya ya ce ba wata hujja ba wata hujja da za a bada kan hana bayyanarwa mamu liman ya bayyana da amin bayan ruwayoyi sun tabbata nan sallallahu alaihi wasallama yana yin ta kuma ya bayyana kuma mu musu yi wannan zama ga nan sai shi mai wannan ta'alikin na manalba samu sai ke ce wannan magana ta amin shi a nan habib bin hajar bai kawo ba mas'alar mamu sai tsaya kurin kan liman ba masa shi san bai kama mamu ba alhali a ruwaya ya kawo ruwa cikin sai bukhari cikin sai muslim abu ra'iya cewa nan sallallahu alaihi ya ce idza amana al-imamu fa aminu illiman yayi amin ku yi amin yace faman wa baka ta'bun ta'bun malaikatu wanda amincin shi ta daidai da ta malaiku gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mishi abin da ya gabatar na kurakuran shi wata ruwa yake cewa idza qala al imam amin zakar zakar wala dalil yace ta faqulu amin ku ce amin yace ku ce amin to wannan kalma ta ilmi ta wala ku ce amin sai ta kawo wata matsala shi ma a cikin wurare da yawa da albani magana cewa sai ga amma maki har a saudiya ko a makar madina mamu wannan ruwa tarin jawo su shi annabi ya ce ilmi ya ce wala dalil ku ce amin alali a ko ruwaya daban wanda ta kaidin magana da aka ce ilimi ya maka maka amin amma an gaya maka wurin da lokacin da za ka yi ya ce iza amana imam fa'amin iza a ce iza amana imam fa'amin kenan liman sai ya yi kwace wani dalil sai ya yi amin kai za ka yi baka da gaishi kamar ga mahiyar masalla mahiyar masalla ta mahiyawa ta duk yawon da ya yi gashi wani dalil ka hanyar dire ma sun doka amin yace wannan ya saba ma sunna yace amma abin bakin ciki yace ya gama duniyar musulmi daga ce wala dalli iya kariya suna doka yace ka bari ya fara don wata ruwa in kanta bukhari ka musulmi ya kawo idza amana da man fa aminu ilmi ya aminta ku amin ya kawo ta fa'ida yace mala'iku suna cewa amin liman na cewa amin amma wafaka ta amin ta amin mala'ika wanda amincinka da ta mala'iku suka yi daidai za a gafarta maka abin da kai na laifi yace nan kaga nan wata hikima nan tunda ana so a samu muwafaka da amincin liman da tamamu dan ta dace da ta liman kuma nan an ce sai liman yayi amin zakai cike nan in yace wala dolli iya lin kahin ya dire sai ku saba amma sai ya fara wala da'in ka yawar amin yawar amin ka yi shiru dan mu samu muwafaka da shi kan wannan ruwayar ku ku doga ka yi ka yi dire da amin ba ba da dadi ba ka yi dire da amin bayan ce wala dallin amin to anan ne iya amin ka yi shiru ku ku dukuta ku dan wannan fadala ta idan amincin ku ta malaku da sallima ta daidai za ku samu gafarar kurakuran ku nan wata fadata ta musamman wata fadata ta musamman idan aka samu domin su wannan mala'iku suna ke da farko faɗi liman liman iya ce amin kuma tashi amin kenan a dace ta ta mala'iku ta dace ta mala'iku ta liman kenan iya faɗin amin ka in yi shiru ku yi ku ɗauka shi shi ne kula sakin maganar samun duka riba biyu ko ka samu ka samu riba guda biyu kenan da a taƙaice amin akwai ta shi ne wanda ta masalakul dilala yake magana cewa ya za a yi a ce amin wai mamuwa ba sai na ɗaya dai annabi iya bainawa ya ce ya tabbata ruwayu mamu suna amin ya ce har masallaci da gumza su ta sabai ana jin gumza kin a cikin masallaci kenan tabbas ko a malikiyar masu adalci sun ce akwai amin kuma liman zai amin kuma muku illa nan matsala da yawa cikin limamai ba sa ba a jin suna ce amin shi ne mushkila to idan liman bai waɗi to dole bayan ce wani doli kenan kai da shi bai waɗi kai za ka amincinka magana kenan kwanan suna shi bai waɗi amuna bai waɗi ne amma ina waɗi kamata ka jiraye shi in ya fara saku ida tare bayan ya fara kenan yanzu nan masala ce ta amin ta bayan liman akwai amin kuma ita ma'ana ce kamar ce mana ce mana amin Allah amsa addu'a ta mamaki hatta sauran addinai sun san amin hatta kin san sun amin eh sun san amin akwai a cikin san amin kuma amin ce amin ce da abin da kai Allah amsa wa an abdullahi bin abi awsa radiyallahu anhu qala ja'a rajulun abi abdullahi bin abi awwa ke cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni la astati'u an akhudha min alquran shay'an fa'allimni ma yujzi'ni min faqal qul subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز كما رواه زوج عشان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وساوي ابن حبان دار القطني هكذا حاكي wannan ruwa ingantatta abdullahi bin abi aufa yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gashin ja da zulul lillahi sallallahu sai ya ce inni la astati'u an akhudha min alquran shay'an ya rasulullahi sam sam bana iya dauka komai alqur'ani kina qur'ani ya mai yauni an ce wannan iya karantar da kai kira alƙur'ani tana buƙatar kasu na musamman don ce samsan ƙur'ani ya mun tauri ya ce yanzu fa'allimni ma juzi iniminu ka karantar da ni ko ka sanar da ni abin da zai mun kambacin ƙur'ani abin da zai ishe ni kambacin ƙur'ani na mun karin bayanai bayan mun ji wajen fatiha ko to da ba abin kenan ga wanda bai iya ba fatiyar an ce bai sallah misali yau hara misali yau misali musulunta yayi musulunta ko kuma mutane masu taurin kai masu kullu su ta tauri kwarai ai ai fatiya kasa to sai ya ce sallah ko bai sallah kaga kenan akwai mahuta magana kenan ga wanda yake sabon musulunta ko sabon gane addini ko sam kan ya ga su doka kenan akwai mahuta wasu azkar da zai yi kambacin karatun fatiha shi wannan ruwa take kawo wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ba na iya dokan komai na alqur'ani ka karantar da ni ma yujzi'ni abin zai ishe ni kamacin qur'ani ya ce ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah shine mahi girma wala haula wala quwwata illa billah alil azim muna ce a Hausa babu tsimi babu dabara me tsimi dabara malaman Hausawa ne me an ce la haul mutum baka iya kauce ma sa abinda Allah kamar da ta san Allah ko baka dabara kauce ma saban Allah baka iya kada kanka karan kanka baka iya kauce ma saban Allah kuma la quwwata kun baka kai mutan Allah kenan barin saban Allah da ƙarin bautar Allah kowanne illa billahi sai taimakon Allah magana kenan na ce bawa sallama komi ne zuwa ga Allah kenan bawa abinda bawa bawa bawa ya mallaka ko cutarwa ko amfani duk abu an Allah ke bawa bai da dama a karam kai shi ya iya iya mallakar kauce saban Allah sai taimakon Allah haka bawa bai da dama ƙarin bautar Allah sai taimakon Allah shi ma na magana sai manzo Allah ke cewa tana daga cikin kanzun aljanna tana cikin tafka aljanna wala tana kawai tana fadala gaske tana daga cikin tafka aljanna yace kenan babu babu babu babu dabara da mun bayanin ta dai babu ƙarfin babu dabara kawai sun Allah babu ƙarfin bautar Allah illa bil hayy taimakon Allah al alil azim Allah madaukaki mai girma wannan ruwaya ta inganta a wannan wurare da aka ambato kakinan wannan azkar ne da za a yi kambacin karatun fatiha ga wanda abin ya mai tauri sabon musulunta ne ya kasa ne dai zai wannan azka da kin kambacin karatun sallar sham an ce zama gaba daya har fatiha har sura gaba daya in yi wannan kenan sallah ta yi wannan shine muhimmancin wannan hadisi na karshe doke wajibcin karanta fatiha ba da iya ba ta ne kamata mu tsaya sai kuma yanda ake Qur'an ayi abin da ake karanta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته